بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka ainihin ina ganin kila miti goma ma ya mun yawa saboda da abin da za a faɗi malamai na sun faɗa kuma ga babban malamin mu ya shigo to ni kawai zan gabatar da malami babu shakka wannan maudu'i da kuka ji aka tattauna mana na haɗarin shirka wanda yana ainihin biyo bayan kin bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ba abu ne wanda a kashin gaskiya kamata a kullum kowa ya rinka binciken kansa anya shirka bai saɗaɗo ya shiga cikin aiki na ba? Ku ji irin abubuwan da aka faɗi, malam ya lissafo mana nau'ukan shirka wanda tsakani da Allah idan zan tambaye mu daga cikin nau'ukan da malam ya ambata wanne ne ba a yi a yau? Akwai ƙwaya ɗaya da ba a yi? Duk wanda malam ya buga misali sai mun ji haka abun yake. Ba ƙage, ba ƙazafi, ba sharri, haka abun yake. Wala Allah muna ma tare da waɗanda suke yi. me muke tunanin Allah maɗaukakin sarki zai yi mana bayan Allah maɗaukakin sarki yana cewa takadu samawati wal ard yatafaffarna minhu la ilaha illallah wa tanshaqqu al ard wa takhirru al jibalu hadda an da'u lirrahmani walada Allah maɗaukakin sarki yana iya yafe komai amma ban da shirka shi yasa da annabi luqman alaihi salam ɗaya daga cikin maganganu da aka yi a kansa da ya zaunar da yaron shi zai yi mishi nasiha zai yi mishi wa'azi irin na uba ga ɗa da kuma wanda yake wasiya zai bar ɗan a duniya shi zai koma ga Allah menene abu na farko da ya gaya mishi wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya sai ce ne la tushrik billah wannan annabin Allah kenan saboda sanin girman hadarin laifin shirka la tushrik billah wato ɗana duk wani abu da za ka yi mai sauƙi ne amma kada ka yi shirka da Allah annabin Allah annabi Ibrahim yana daga cikin annabawan da suka yi gwagwarmaya da shirka shi yasa shi ma zai bar duniya Allah yake roƙo yana cewa ya Allah bayana ‘ya'yana da jikokina kada ka bari su shirka innahunna adlalna kafiran minan nas kun ga wannan abubuwan da ake shirka da Allah nan wallahi ba kowa yake tsira da shi ba sai wanda Allah ya tsare. Ku dubi annabin Allah annabi Isa alaihi salam wanda wasu suke shirka a cikin bautan shi da Allah madaukakin sarki. Kun gane shi bai yi shirkan ba. Allah ya tsare shi hashahu Allah. Amma wasu da sunan kauna ko wane ne suka mai da shi kishiya ga Allah. Saboda Allah ya nuna mana haɗarin shirka a ranar tashin alkiyama cikumo shi za a yi gaban Allah. Allah ya ce, Ya Isa, a an ta kunta linnasi ta duniya wa umiya ilahi min dunillah? Kai Isa, kai din nan kace a bauta maka da kai da uwarka, a rabu da ni ne Allah? Annabi Isa a tsorace me zai ce, Subhanak, sarki ya tabbata gare ka ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa waye ni? Na Isa in ce a bauta ma waninka? In ce a haɗa ni da kai? Annabi Isa kare kanshi ba yake son yayi. yanzu ana tauna tsakuwa ne don a bayyo aya tsoro ba a zo kan mushrikan ba tukuna in kuntu qultuhu faqad alimta ai Allah in ma na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi haka jama'a wallahi al'amarin shirkan nan ba wasa bane yana daga cikin abin da zai iya hallaka al'umma amma kamar yadda muka ji ko ina yanzu ana yin shirka da Allah kuma al'umman da suke yi waɗanda suke da'awar su musulmai ne saboda neman duniya wani abu da zai ba ku mamaki malam yana yawan faɗi ya ce duk inda ka je ka ga wani yana yin wani abu na shirka ko ba inda ake yi saboda ya ana neman a tsira a lahira don duniya ake yi yana son ya yi takara yana son ya yi siyasa ya ga wata yarinya yana son ya aure yana son ya raba wani da gari yana son ya yi wa wani a kurciya ya bar gari haka hasada kiyayya akan wannan ne fa mutum zai je siyar da imaninsa ya je ya shirka da Allah shi yasa wallahi mu tuba zuwa ga Allah Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun Allah ubangiji ya tsare mana imanin ku ji irin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake faɗi game da hadarin shirka Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik da manzon Allah fa Allah yake yi yanzu aka gaya mana waye manzon Allah manzon Allah ne kadai Allah madaukakin sarki ya bashi wani irin gata wanda bai taɓa yi wa wani cikin halittun shi ba Allah ya ce kai in kana son ka gane da gaske kana son Allah to kawai ka bi manzon Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah sai Allah ya ce fattabi'uni yuhibbukum Allah in da gaske kuna son Allah ku bi manzon Allah kawai bin manzon Allah shi zai tabbatar da maka cewa kai kana kaunan Allah amma ji abin da Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka kafin kai annabawan da suka rigaye ka ni wahayi zuwa gare su wa ilal ladina min qablik ne Allah ya ce la in ashrakta kuji kafin khitab da manzon Allah kai tsaye ake yi manzon Allah an Allah zai mishi magana har wani tarere shi ake yi saboda dan lele ne amma da aka zo babu shirka Allah bai mishi da sassauci ba la in ashrakta in ka ji ana wa mutum magana ana nuna shi ana cewa kai abu ya kai kurewa ne fa shine Allah ya ce wa manzon Allah in ka kuskura kai shirka manzon Allah fa ba zai shirka ba amma ji yadda Allah ya gaya mishi magana to ina ga wannan da bai kai manzon Allah ba sai mu dauka za mu yi kuma abin ya tafi gaban za Allah ya ce la yahbabanna amaluk duk aikin ka za mu lalata shi duk aikin da manzon Allah ya aikata za a lalata shi sai da Allah ya tabbatar mishi kuma ya hada da rantsuwa ga lamun qasmi ga nunu tawkid la yahbatanna amalu wallahi za mu lalata ayyukanka baki ɗaya kam amma yau wani ya zo yana shirka kai da zaka yi mishi nasiha akan shirkan da yake yi kai ne kuma zaka zama ainihin wato ma'ana abun fada abun a zo a ce me yasa ka fada wai ka bar shi mana ya ci gaba ana kiran wani Allah mutane ba sa ji a jikinsu ana shirka da Allah mutane kuma kowa ya ci gaba yana rayuwa normal ba wani abu akan kunnuwanmu za mu ji ana ɗauko sifofin Allah gaba ɗaya ana ɗaurawa wasu shehinnai duk wani haƙƙin Allah sai da aka ɗaurawa wasu halittu halittu Allah shine Allahu Ahad shine Allahu Samad shine Allahu alladhi lam yalid wa lam yulad amma yau sai da aka kwashe waɗannan sifofin gaba ɗaya aka baiwa wani shaidani shi ana ce mushi lam yalid wa lam yulad kake kake shehu barhama haba jama'a ina masu kishin addinin Allah ina mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da da harshen da muke yi muke magana da shi fa ake yi da malaman sunna suke wa'azi akan waɗannan shirkokin su karanto maganganun da waɗannan mabarnatan suke yi a littattafai cewa ake ana musu shari yau sai ga su karara suna fitowa ga social media nan suna yin abun babu kunyan Allah babu kunyan bayan Allah wannan shine halin da aka shiga to Allah ya ce wa manzon Allah idan ka kuskura kai shirka wallahi za mu lalata ayyukanka wala takunanna min al-khasirin sannan zaka zama daga cikin asararu asara mafi girma shine mutum ya rasa aljanna التي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ashe ya kamata a ce mu rinka yi wato kwankwasan kawunanmu lokaci bayan lokaci saboda kada mu kuskura mu bari wannan shirkan ya sadado ya shigo cikin aikanmu amma rashin tunasar da mu da ba a yi wallahi mafiya yawan mutane kowa sun zama mushrikai wani zai zo ya same ka ya ce ai ga ɗan abin da ya yi wani ɗan hikima ne ɗan dabara ne kafin ka ankara mutum shi ma sai ya je shi kenan ya je an bashi guru an bashi laya kamar yadda muka ji wani in ya je ya ji abin kai ba kanta ne sai ya ce shi ba zai iya ba ko abubuwan da za a ce mai yayi ka ji sallah kwana arba'in za ka yi asara su kuma dole ka yi kuma in ka baka kai kwana arba'in ɗin ba fa kuma sallan nan shine abin da za a fara bincika cikin ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama sannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa innahu man yushrik billah Allah ya ce lallai tabbas duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wallahi Allah ya haramta mishi aljanna na rantse da Allah duk wanda ya shirka da Allah ba zai shiga aljanna ba kun ji Allah ne da kanshi ya faɗa in kuma ka mutu ba ba kai shirka ba wallahi komai daren dadewa sai ka tsira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam Muslim yace mutum na ƙarshe da zai fito daga wuta kuma shine na ƙarshen shiga aljanna shine mutumin da tun da ya zo duniyar nan bai taba aikin alkhairi ko ɗaya ba jama'a ku duba aikin alkhairi ko ɗaya bai da shi daidai bai ga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ya kawas bai da shi amma Allah ya rufa musu ashiri bai taba yin shirka ba da haka sai an gama lallata shi a wuta ya gama shan azaba sai a zo a ga wani ɗan ɗigo na raguwan imani da ya mutu da shi sannan ba shirka sai Allah cikin buwayansa da rahamansa da lutufinsa sai ya ce ya yafe mishi abin da ya mishi da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai Allah ya sa a fito da shi daga wutar sai a ajiye shi a kofar wuta sai a fita batun shi can sai a matsala mishi wani bishiya mai inuwa mai sanyi ga yi nan tsakanin wuta da aljanna sai daga ido ya kalla sai ya fara zancen zuci sai Allah ya ce ya kai bawa na me kake riyawa ne sai ce Allah alfarma ɗaya nake son a yi min an fito da ni daga wuta na gode amma abu ɗaya nake so me wannan abin ya kai bawa sai ya ce wancan inuwan kawai nake son a kai ni in an ajiye ni a wajen a manta da ni sai Allah ya ce ka yi alkawari in aka yi maka wannan ba za ka roƙi wani abun ba sai ya kama rantsuwa billahi allazi talla dan adam manzon Allah da kanshi yace sai da Allah ya mishi dariya kamar yadda muka ga aka yi din nan saboda mun san kan mu ai yawa mun san yadda muke shikenan sai Allah ya ce ai mishi sai a kawo shi ke karkashin wannan inuwa sai a bar shi sai ya zama can sai a ƙara matsala mishi wani bishiya a ƙofar aljanna tafi wanda yake a ciki sanyi sai ya ciza yatsa sai ya kalla ya kalla sai ya da kai sai ya ce o ina ma da wancan na ce sai Allah ce dan adam me kake riyawa ne sai ce Allah daga wannan kada a ƙara a kai ni can in an kai ni can shikenan an gama mun komai sai Allah ya ce bayan wannan ba za ka roki wannan yace billahi allazi talla duk wani abu da ake rantsuwa Allah zai rantsuwa da shi Allah ya ce a kai shi a ajiye shi ya ajiye shi a ƙofar aljanna sai kuma ya kama ganin mu ‘yan cikin aljanna. Koko jama'a, sai ga kawai muna talagwada muna sha'ani, inna a sabon jannatin yawa ki shigo ne, ba ma, wallahi ku yi haƙuri, jama'a kan mu shirka wallahi za mu yi lagada a aljanna. Akwai shagali a aljanna, amma mu yi haƙuri, haƙurin nan da muka ji ake gaya mana, matsalar shi ne idan muka yi gajen haƙuri. don haka in ya ga ana kaiwa ana komowa ya ga wane ya wuce cikin ni'ima wane ma ya wuce sai ce kai ya Allah kada in zama ni ne matsiyaci cikin al'umma na a ƙara kada ni mana kawai shikenan sai Allah ya ce ma agdarak ya ibn adam dan adam akwai ka da yaudara a hankali a hankali kai ta rantsuwa da alƙawari har dai sai yanzu kace kuma a shigar da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa yace sai Allah ya shigar da shi aljanna to saura kuma wato abu na ƙarshe ya shigo aljanna sai ya rasa inda zai yi da ya zo nan sai ya ga kofar gidan alajiwa ne da ya je can sai ya ga filin alajiwa ne sai ya rasa inda zai shiga kuma sai ya zo yana wari da ɗoyi na ainihin wato wutan da ya baro da haka abun ba daɗi a ta mai wani kallon wato ƙasƙanci sai ce ya Allah na rasa wurin shiga kuma gashi ka sa ni cikin aljanna amma har yanzu ba su karɓe ni ba ɗan aljannan ba su saki jiki da ni ba sai Allah madaukakin sarki ce to tamanni ibn adam ina son mu gane hadarin shirka da kuma falalan a ce mutum bai taɓa shirka ba shi yasa wanda ya san ya taɓa yi a baya ya tuba wallahi matsalar shine ka mutu baka tuba ba amma a yanzu da kake ji dinnan in ka tuban Allah da Allah zai yafe maka sai yasa Allah ya ce wa tubu ila Allah wato Allah na kaunar mu Allah na son mu shi yasa ya aiko mana fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewanka cikin al'umman manzon Allah wannan ma daraja ne wallahi to manzon Allah ba wani abu da bai gaya mana ba duk wani sirri da zamu tsira a gaban Allah ya gaya mana sai sa dole mu nuna mushi kauna irin wanda ya cancanta Umar wata rana ai ya zo wajen manzon Allah ya ce la anta ahabba ilayya illa min nafsi allati baina jambayya na fi kaunanka fiye da kowa banda kaina so so ne ko amma san kai wannan maganan bahaushe ne banda manzon Allah san manzon Allah har da karan kai karan kanka ba zai kai na manzon Allah ba manzon Allah ya ce hatta al'ana ya Umar Uma imanin ka bai cika ba da saura Umar ya je ya tunani sai ya gano ashe yayi ka tubara sai ya dawo a guje ya ce na fi son ka ya manzon Allah har fiye da raina da ke cikin zuciyana sai yasa kuka ga sun sallama komai nasu domin baiwa manzon Allah kariya to haka ake son kai ma ka riƙe manzon Allah shi yasa da an ce maka manzon Allah ya ce ma damar ya inganta kada kai wasa duk abin da zaka yi ka bincika me manzon Allah ya ce in aka ce maka gane manzon Allah to an zo ƙarshe the end an fahimta ko ƙarshe kenan to me ya faru sai Allah madaukakin sarki ce ya kai dan adam tun da bai kayi sa'a ba kai shirka ba ka shigo na yi maka afuwa tamanni ka gaya mun me kake bukata sai ya fara tunani kun san dan adam sai ya ce yawwa Allah ka ce in faɗa a ce ka faɗa mana sai ya ce ina son kaza sai Allah ya ce an baka ina son kaza duk abin da ya faɗa sai a ce an bashi kai sai an kure shi sai ya fara mm saura ne ma sai a tuna mishi sai a ce baka ce kaza sai ya ce yawwa da kaza a ce kaza fa ya ce da ma shi nake ta tunani wallahi duk wani abu da kuke tunani sai an kure shi wannan duk saboda alfarman bai yi shirka ba abin da nake son mu tana kenan sai ya gama duk wani abu da kake tunani ya faɗa sai Allah ya ce an baka gaba ɗaya kuma a cikin falalan Allah an ninka maka ninki goma wannan shine matsiyaci wanda ya zo aljanna la dan me ba za ka inganta tauhidinka da aqidanka ba yan uwa masu albarka kamar yadda nake zan gabatar da malami ni ba wa'azi zan yi ba na ka ga babban malamin mu a Sheikh Abdulrahman Az-Zanfari hafizahullah wa ra'ahu wanda shine ya kamata ya zo ya mana jawabi akramakallahu fa ya tafaddal mashkura subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah
to alhamdulillah kusan malam ya gabatar ai ba sai na ƙara ba insha Allah kun san magana daga wajen iyaye za ta amfanar da mu za mu so malam ya mana koda fatan alkhairi ne da sanya albarka lokacin sallah ya taho ko eh mu samu insha Allah mu gabatar da sallah kuma sai zan yi dai bayani in malam ya kammala so malam insha Allah
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله to muna ta ƙara gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya zata mu isuwa wannan yammaci na yau mai albarka wato yammacin asabar wanda yake daidai da 23 ga watan Rabiul Akhir na hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 26 ga watan goma 2024 miladiya gashi muna wannan babban masallaci a dake cikin birnin Bari a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja saboda halartar babbar ziyara da kuma yawon da'awa wanda ‘yan uwa malamanmu suke yi a wannan birnin tarayya na Abuja, ‘yan uwa Fadisa Dr. Muhammad Kabir Asgar Hafizahullahu da Fadisa Sheikh Dr. Shisu Abu Uwaisa ko? To, da, da, eh, da barista Abu- Abubakar ko? da kuma azzahabi da sauran manya-manyan mutane wanda bisa bakoncin babban alkali abdurrahman fontuwa hafizahullahu ta'ala da malam eh, alhaji eh, ba- ba- za- za mu ce mu dai sai dai mu ce abokinmu ko yayanmu ko Eh, babban alkali shek malam munir da sauran dai tawaga ta alkhairi a wannan gari na buhari a birnin tarayyar najeriya abuja hakika na taso da a makare na ta neman ina ake wa'azin har muka je can gidan da gidan shi alkali munir ban samu ba ashe ba can ake yi ba to Allah da yasa ni ta kira Allah sa na samu shi azhabi ya dauka ya kawo ni a inda ake yi Allah ubangiji ya sai mana albarka baki daya wannan abu na farko shine gode ma Allah tabaraka ta'ala da yayin mutane ko yawan cikin musulmi sannan kuma yin masu ƙoƙarin riko da tauhidi da kuma sunan mazan Allah. Kuma bugu da ƙari kuma yin cikin wanda suke kira zuwa ga a yi riko da tauhidi ɗin kuma a yi riko da sunan mazan Allah. Ya azurta mu cikin wanda suke koyi da wal asri inna linsan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mu ikhlasi. abu na biyu shi ne godiya ga su waɗanda suka karɓi wannan bakunci domin in ba dan su ba da wannan haɗuwar ba za ta yiwu ba su alƙali munir da su alƙali abdurrahman da su azahabi da sauran su mala abubakar jos da sauransu dai wanda suka karɓi wannan ainihin ah, tawaga muna sani da cewa mahimmancin masu karɓar tawaga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da'awa da ta yi zafi a makka sai da ya samu masu karɓar tawagashi su ne mutanen madina aka yi hijira aka koma madina aka samu dama aka ainihin yada addinin musulunci daga nan addini ya sake dawowa ya mamaye makka ɗin inna allazi farada alayka alqur'ana da raduka ila ma'ad to kaga muna godiya ga wannan aiki kuma muna fatar a ci gaba da gaito mana da wannan malamai kuma akai akai dan da malamai ne addini yake rayuwa domin su ne magada annabawa idan kana son ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani abu a yanzu to ba ba za ka iya tambayar shi ba tambayar da za ka yi mashi dama tana nan ya barka tun kafin a heka kuma daga nan har ranar tashi alkiyama duk tambayoyin za ka yi suna nan manzon Allah ya basu a cikin Qur'ani da sunnan manzon Allah saboda haka waye wani zai karanta maka ya hita mata bai yadda take shine malamin sunna to dan haka aka ce musu annabi ya ce musu shi annabi shi ga musu yace al ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa to Allah ya saka ma masu masu masaukin baki da alkhairi su ma muna godiya ga su bayan Allah da suka baro garin su zariya suka baro hidimomi wanda su ne rayuwar darul hadisi salafiya ruk- rukunai ne sosai na darul hadisi salafiya kuma darul hadisi salafiya ita da abin da ta kunsa na makarantu da nauyi to gaskiyar lamari gwamnati ce mai zaman kanta don ɗaukar nauyin darul hadisi salafiya da jagorancin ta ya fi kowace irin local government nauyi tabbas duk wanda ya riƙe darul hadisi salafiya to local government ma kawai wasan yara ce amma duk da haka suka baro wannan tawaga suka zo suka yi wannan aiki domin eh, cika wasiyar malaminsu kuma cika wasiyar Allah da manzon Allah ballighu anni walau aya Ah, abu na uku shine dangane da abin da ya shahi magana da ake akan tauhidi Ah, kowa ya sani halin da muka sha- muka samu kan- kanmu a cikin wannan ainihin ah, wannan shekara ta bana kamar yadda Sheikh Tijani Guruntum ya faɗa yace bana hala- halara ta yi girgiza kuma ta girgizo abubuwa da yawa to gaskiya wannan magana haka take to akwai abin da nake so in bayar guda biyu na farko shine nan dai taron alhamdulillahi malamai islamiyya ne limamai ne na masallatai sarakuna ne ga ainihin mai mataba sarkin bari ko kuma wakilinsa gashi zaune wanda su suna cikin masu masaukin baki Allah saka mu da alkhairi kamar yadda ainihin muka rayu da mahaifinsa gashi nan shi ma alhamdulillah muna tare da shi kuma haka muke raye muna yawon da'awa da shi yayansa shi alkali na abin shi sarki na yanzu duk inda za mu tare muke zuwa to a matsayin ku na waɗanda kuke a muna nan zaune a buhari muna da tahaddi da yawa tahaddiyat muna tahaddiyat da yawa ga dai tahaddiyat na su inda gaba ɗaya ma ma amanu billahi rabban wa ma amanu bi muhammadin rasulan su suna nan su kaga an huta da su su inan su kuma tahajjinsu kuma babba ne sosai domin su ba su faɗa a junansu ko da suna faɗa a junansu ba ka ganewa aiki kawai suke tukuru ba dare ba rana to sannan kuma ga tahaddi na mu tsakaninmu wanda wannan tahaddi tsakaninmu ina son in ba da shawara cewa duk malaman islamiyya namu na area board area council da inda duk wannan sauti nawa ya kai mu yi kokari mu sake komawa mu karantar da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Idan mawakanta da la ilaha illallah da rukunanta da sharuɗanta, rukunanta da ma'ai guda biyu ne, sharuɗanta guda bakwai ne. Sannan mu zo mu karanta Muhammadu Rasulullah da sharuɗanta guda hudu. Wannan ina fatar don Allah a riƙe wannan ka'ida. Tunda ba lokaci muke da shi ba, ba zan iya fassara wannan abubuwa ba amma dai wannan ka'ida ina son a sake rayar da ita domin da zaran aka rayar da wannan la ilaha illallah da rukunanta da sharuɗanta guda bakwai aka karanta da muhammadun rasulullahi da bin sharuɗanta guda hudu to insha Allah ta'ala za a samu sauƙin rabuwar kai kuma za a samu sauƙin riko da tsantsan addini na musulunci kuma mutum zai san cewa lalle ga inda yake kuma ga inda gaskiyar take ƙwarai da gaske don Allah a yi ƙoƙari a riƙe wannan abu na ƙarshe shine matsalar shirka shirka girgiza halara ta bana kun ga wannan bawan Allah da ya taso a zariya Sheikh Usman rigirigi kusfa rigirigi kusfa ni eh eh mai tamal mata ni ni wannan wannan matsala ta wannan ta wannan malami ban dauke ta da sauki ba kuma shi yasa ni har yanzu in ba yanzu ba to ban yi magana a kansa ba dan ban dauke ta abu mai sauki ba kuma ina ina damuwa irin irin yadda mutane suka dauke abin kamar abin dariya wallahi tallahi ba abin dariya bane kusfa ni innan da kuka gari dan zariya ne saboda a ƙwarbai na yi karatu ƙwarbai nan ne wurin kwana na madaka nan ne wurin karatu na muna haɗuwa da 'yan kusfa a masallacin sarki a lokacin tafsirin watan ramadan saboda haka na san me ake ce ma kusfa a wajen ilimi to da na ji wannan mutum daga kusfa yake to na yi tsammanin duk wani abu na ban mamaki daga ra'ibu za su fito wannan wurin dama saboda wuri ne wanda tsohon zama ne karatu ne na gaden-gaden shekara shekara da shekaru kuma karatun nan karatu wanda Allah bai masu arzikin tacewa ba domin akwai karatu tace karatu Sheikh Abubakar Muhammadu bin Allah ya ji kansa shi ne wanda ya fara koyar da ƙa'idar tace ilimi ba, ku tuna da wannan. Da malam shi abu kamar ya zo ya fara koyar da tace ilimi, har a ga abu a rubuce a littafi a ce wannan ba da shi ba, daga sha abu Muhammadu Gumi ne. Amma min kamalu kafinsa duk abin da yake rubuce, to sadaka Allahul Azim. Ko mene ne, da haka muka yi ta hadda wa'iza matal abu. muka ta hardar ainihin majamu'un niyati muka ta da abubuwa saboda ni littafai ne a rubuce muka ta har da burdin yasin da burdin izawaka da burdin kulin lahumma muka ta sai littafai mu bawu usulul hikima da ainihin sauran littafai mai kaza kaza kaza fisti hidari bulukil jinni wa shayatin littafan tsani muka ta abun saboda duk an gasa a matsayin ne littattafai a rubuce Sheikh Abubakar Mahmud Gumshi ya zo da tace ilimi shi ma tacewa ilimin ba ta yi mashi ba gaba daya amma dai ya dora akan hanya karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi sai ya karanto aya ko sannan duk da haka sai sun yi aiki da abin da magabata suke a kai sai ya karanta aya to ya yi shimfiɗa kuma ya ɗafa da tacewa amma waza'u nashi da society waza'u nashi situation da ya samu kansa a ciki ba zai ba shi damar iya tacewa ba kamar da su shajjabar da su albani zariya da sauran malamai na suna suka tace a wannan zamaninsu su karankan shan albani da su jafar wahalar suka sha na tace ilimi mu a yanzu da ku matasa ba za ku sha wannan wahalar ba saboda an yi shimfiɗa to kusta wuri ne na karatu na banbaki in baka ban gishiri in baka manda ba ni baki in baka fasara duk wani abin da yake rubuce amanu bihi shi yasa kake ganin da ya taso sai ya dauko littafin sai ya ajiye ci ga hujja ta wanda yake nuna maka gaba ɗaya shi bai ma san duniyar da yake ciki ba da shi da ashabul kafi kusan duk ɗaya suke wato bai san bai san waɗannan littafan gaba ɗaya ma ya nuna su ma abin dariya ne gare su su ɗan ɗariƙun tijaniyar ba su yadda waɗannan littafan ba yau kana ɗauko wani littafan to waɗannan matasan ɗari ɗan ɗari ka tijaniya za su yi to su kansa ɗin wani littafan su ce su ƙaryata su to amma akwai wani ƙarƙashin wannan abun wannan abu shine wannan mutum na kusfa da awa ce ya assasa ta ainihin ta ta me ake ce musu ɗan haƙiƙa ko ɗan haƙiƙa ne na dai farko ɗan faira ne kuma kowa ya san faira ita ce haƙiƙa wannan mutum ko ya ƙi ko ya so ɗan faira shi ne ɗan haƙiƙa sai dai ɗan faira idan yana da wayau kuma ya ga cewa haƙiƙan ba ta karɓuwa to sai ya tsaya faira sai ya soki haƙiƙa amma wallahi ƙarya yake ya san faira ita ce haƙiƙa to shi wannan bawan Allah ɗan faira ne sannan ɗan hakika ne sannan wasu daga cikin malaman ɗariƙa sun mashi martani tun tsawon shekaru suna ta mashi martani amma bai bari ba to amma yanzu ku lura da irin yadda ya hito a natse yana magana yana dariya yana jin daɗi na girgiza kai a natse yana faɗa abubuwa abubuwan da yake faɗa ba su bane yan hakika suke faɗa ba mal farqu bainahu wa bain yan hakika abin da ‘yan haƙiƙa suke faɗa shi yake faɗa. To, abubuwa ne guda biyu nake son mu lura da shi a cikin wannan matsala. Kun ga ‘yan shi'a da suka zo suka fara da awarsu ta shi'a, sai suka fara magana ikhwanul muslimuna, da ikhwanul muslimin suka fara. Ikhwanul muslimuna akwai ƙungiya ta ikhwanul muslimin a ƙasar Misira, sai suka arota, suna da dubaru aka arota suka zama memba a cikin ikhwal muslimuna a hankali a hankali a hankali da suka zo sai suka ɗalli sai suka fara bin zazzaki aka fara bin iran amma duk da haka dai ba a da'awar shi'a ba da'awar shi'a da suka dawo suka suka ga ikhwal muslimuna ba su amince da shi'a ba tsantsa ta gaskiya sai suka da suka yaran cewa a kawo gwamnatin musulunci a kawo gwamnatin musulunci kai da tahiya ta yi tahiya sai suka hito da shi'a suka hito da shi'a karara kuma suka hito da shi'a karara manya-manyan nasu su suka hito ita kuma a ƙarƙashin lokacin ana ana cikin irin darussa irin wa'innan keɓantattu a ƙarƙashin usainiyoyi nasu a ɓoye a hankali a hankali suka waɗa bulla da ita a wajen wa'azi da wajen bukukuwa har aka fara yin butu mutumin Aisha radiyallahu anha aka fara ɗora mai akuya ko ko karya zane cewa Aisha ce ake ja a cikin Zariya. Kaga yau duk wanda ya san da awar shi'a shekara goma kawai yadda suke ɓoye suke suke inkarinta to a yau ba wannan aka ba. Sun fito fili su ‘yan shi'a ne, haka ga ɗan shi'a yana cewa shi ‘yan shi'a ne, ya hito gidan rediyo ya hito ko'ina. To kun ga yanzu shi'a ta riga ta bazu har kowa ya san da akwai ta ko? Kuma sa'an nan har suna da masallatansu suna da komi abin suke yi. Fai. To ita wannan haƙiƙa ita ma ana son a rayar da ita ne ita haƙiƙan nan. Su su malaman manyan malamai da tijai irin su malam na bauchi bayan za su iya hito da haƙiƙa a karɓe ta. Saboda dattijai ne label ɗinsu ba zai karɓi haƙiƙa ba. label ɗin mai bi masu ba zai karɓi hakika ba mai bi masu ba zai karɓi hakika ba hakika ina nihin na nihin zahira hakika zahira yan hakika na zahiri ba za su iya karɓa ba to sai aka yi su ɗan anti sai suka wa hitowa da hakika ɗan anti da shi da jama'a shi suka hito komi Allah ne aka yi waƙoƙi aka yi komi lokacin da aka fara waƙoƙin nan ai ji muka kamar sama za ta kifi ke da mu da wanda ya ainihin waƙa walam yalid walam yulad da wanda ya gudde san waƙoƙin da aka yi ta yi na magana har Allah ma ya kasa mulkin mulkin duniya to duk wannan lokaci ai ana ana dan tabawa ne to kuna a ga me ya ra'ashin a hadu sunna ba wani ra'ashin da mun kai a hankali a hankali har aka waye gari wani ya zo ya zagi manzon Allah a ainihin Kano haka zo ya ce ko Muhammad ya taso daga Madina ya ce in dai bai bi in yasu ba to za su taka kanshi za su taka wayan shi ana anan kano abin suka faɗa kenan suka yi ta abubuwa yau ga shi haƙiƙan nan har an waye gari ana ganin mutane masu ita duk suna yin taɓoyi to a yanzu in kuna neman ƙotobi na haƙiƙa in Allah ya yarda ku rubuta ku aji shine wancan nazariya dan kusfar girgi shine ƙotobinta saboda ya hito da sifa da sifa ba irin ta su dan anti ba ‘ya'anta ya yi kuskure ya hito da siffa da ta sa'ar environment ɗinmu. Don yanzu in malin ya zo da kai ba hula ma kawai ya zo yana neman karatu wurin nan ba za ku ji daɗi ba. Za a biya zo ya zana kai ba hula ba, amma ya zo da hulan nan kaga ana jin daɗi. To shi ɗanta sai ya gashi ya yi shamfo irin na mata. To sai ya zan bai karɓo ga mutanen ƙwarai ba, amma shi wanga na kusa sai ya hito da mai. da ainihin alkyabba da kamara da komi ya zauna kuma a zawo shi kuma bai zuwa ko'ina kuma ya ɗaukun ta kan ta ce gata in ka zo ka ce a ce gata shi ke ɗauka ta ɗari yana da laifi bai da laifi kowa na damar ya addinin sa a ƙasar nan ko da jaki za ka bauta ma gwamnati ta yadda ka je ka bauta ma jaki ballantana littattafai na gadon gado ga su ya ɗaga jawahir ma'ani ce duk wanda yake son ya ga Ahmadu Tijjani bin Ahmad Tijjani an yana sai san Tijjani to gashi na cikin jawahirul ma'ani kaga yanzu abin da yake so yana son ya hitar da ainihin ita haƙiƙanin ɗariƙa Tijjaniya salafiyya domin ɗariƙa Tijjaniya ta salam nasu in zai ƙirƙiro ta ita ce haƙiƙa kowa Allah ne wanda duk ka ji bai gaya maka wannan ba ko dai jahili ne bai santa ba ko kuma mai ɓoyewa ne kawai ladauru To, yanzu aikin da ke gabanmu shi ne, kun gaba dai an fara samun wani zai zauna bai hito da waɗanda abubuwa ba? Har an samu ga wani ya je ainihin wurin kabar yana kai matsalar fetur ɗin Najeriya? Magana tsadar fetur kuma gani ba? Bautan wani Allah irin ta sulata da uzza ce ita wannan. Yadda ka san lata da uzza, da wannan mutum da wanda ya bauta ma lata da uzza, na rantse da wanda ya halice samai da kasai da hukuncin su daya da wanda ya bota malata da uzza da manata salisatul ukhra na rantse muku da Allah hukuncin su daya wannan wani Allah ya roƙa wancan ma wani Allah ya roƙa nafsu shay to a hankali an ga za su haɗe za a samu rigingimu a ta zo ta zo ta zo ta zo ta zo cikin ainihin abin ga muke da bukuraɗiya muke to idan muka yi wasa lokacin da wannan ita hakika za ta zo ta yi ƙarfi kamar yadda zagin sahabban manzo Allah suka yi ƙarfi a yanzu a Najeriya shi'a ta yi ƙarfi a Najeriya har aka san su aka san shiwa gabanin su aka suna da mutane ɗaruruwa ko dubbai to haka su ma za su yi to su yi marakin su zo su yi harkokin su kuma ai ga sunan suna yi tun da duk yawan maulidin da ake yi da gwatsu da ake da rawa da mata da maza da sauransu duk yan faira ne duk yan hakika ne su hukumi gare su gaba ɗaya halal ne su ga ka'ida idan ga ka'ida da ka'ida su halitta wato alwujudu alwujud ɗaya ne samuwa ɗaya ce ba duba samuwa ɗaya ce ba duba alwujudu da haka yana ko a cikin qawaid alwujudu alqidam albaqa da sauransu ko abin abin ne tauhidin asha'ira su ga kaida akwai daya ce kawai akwai daya ce akwai daya ce waye Allahu rabbul alamin shi kadai ne ba wani in ba Allah ba da haka su a kaida su fasara la ilaha illallah bi ma'ana babu kowa sai Allah to ta yaya za su iya saka maka aƙidar cewa komi Allah ne idan suka ce babu komi ba wani ba komai sai Allah duk wani abin bauta ba shi Allah ne kawai ma'ana zalika shine shi Allah dama ba kamar mutum yake ba ai bane da ko to shubar za su kawo shine shi Allah shine kamar yadda nake da hannu ko nake da hannu guda biyu nike da kafa guda biyu nike da kun abinan idanu guda biyu ga harshe ga ina magana ai kaga wasu sifofi ne na wasu ka tattaru suka yi ne ko kun gane kuma na bambanta da kowa ai to shi Allah kamar yadda ni hannun gana ni hannuna ne to shi Allah wannan abu ma wani bangare ne na Allah wannan bangaren Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne wannan ma Allah ne don haka kowa Allah ne kawai komi Allah kun bai ci magana don haka duk wani abin da ka taba Allah ne kawai in ka taba ka kashe Allah ne babu wani wujudu su haramun ne ma ka yadda da akwai wani ba Allah ba kafirci ne so gare su su a nasa tauhidi in ka yadda da akwai wani a cikin doron duniya ko ba duniya ba kuma ne wanda ba Allah ba kai ka kafarta ka yadda da komi Allah ne kawai shi yasa ba doka to wa zai rubuta mu wani zunubi tunda waccan karuwa da kake cewa tana ainihin zina ya ita Allah ce duk gabobin jikin ta gaba dai Allah ne shi wanda yake zai shi ma Allah ne to wa zai ba wani zunubi to wanda ita ce a cikin wahdatul wujudi aqidatu wahdatul wujudi aqidatu wahdati alwujudi aqidar daya daya ko dayantakar sabuwa wujud shine akwai to ba kuwa sai Allah amma aqida ta musulunci akwai Allah akwai halitta Allah kuma ji magana dole ita ce abinda annabawa suke akai akwai Allah akwai halitta dan haka biyu ne akwai shi Allah duk abdun wata halitta wadda ba shi ba to halitta shi ce shi halitta tashi shi yake sarrafa ta shi Allah shi yake sarrafa ta kaifa ya sha'u kun fahimta yayi maza yayi mata yayi duniya yayi kaza yayi kaza yayi kaza sun mastawa alal arshi wanda tace aqidar musulunci abin da muka gani a cikin Qur'ani kenan su a gane su duk wannan tauhidi ne sadahi tauhidi na ba su shari'a amma tauhidi na hakika su a gare su shine ake kira hakika to la wujuda illa Allah babu ta samuwa sai Allah kawai Allah ne kawai Allah ne to ita wannan yanzu aqidar tasu wannan aqidar tasu ita za su fara yadawa domin maganar rige-rige ni ba da san in kira shi ta malmata ko ta gazuti saboda in za ka yi magana ga mutanen da kake son su fahimci gaskiyarka to ka girma wanda suke girmamawa shi ka'ida da haka ni ina kira ga yan ga ahlus sunna masu wa'azi a daina kiran shi malam tamal matu a daina kiran shi at-talili at-tagazuti a kira shi da sunansa da yawa kansa a mayar mashi da martani wannan mutum da ka gani ni wanda katangar su take ai da su wala sai zariya ne ai wanda katangar su take daidai da katanga ɗaya suke yan kusa ne muna tare da shi anan abuja da nuka da shi jiya na ce da Allah kai man ƙarin bayani ga wannan bawan Allah ya ce ya daɗe da ainihin aƙida ta haƙiƙa malam kun shaida ko alhamdulillah to amma yanzu ya fito da wata hanyar da aƙiƙa za ta karɓu ko kalli wani dogon kabari da ya kai ya kai wani dogon tsauni ya je kai mutane ko kalli mutane suna biye da shi fa to a hankali a hankali a hankali jama'a yanzu ita ɗariƙar tijjaniya za ta ringa rejewa tana shigarta tana tana narkewa a cikinta a hankali a hankali su malam na bauchi da sauran suna tafiya mata suna suna ƙara ɗurewa suna ƙara ɗurewa a cikinta domin tahi shi'a ma sauƙi tahi shi'a sauƙi ai domin shi'a akwai dokoki akwai abubuwan da su sun da haramu ne su shi'a ku gane kiristanci ma yana da wuya bisa ga hakika domin kiristanci akwai abin da yake haramun a gare su yahudanci yana da wuya bisa ga ainihin hakika domin yahuda akwai abin da yake haramun su ko babu haramun yan hakika ba su da haramun babu wani abin da aka hana ka domin in kaya da kai Allah ne in kaya da babu la wujuda illa Allah kaya da babu wani abu in ba Allah ba to kawai if'al ma sha'u. saboda haka za a bar karatun Qur'ani za a bar sallah za a aure masallaci za a bar azumi za a bar komai to wannan aikin da ke gamo kenan kuma wannan malami abin da ya jagulo mana kenan a yanzu kuma abin da yasa ya hito da wannan siga lokaci yayi na su hito da aqida su kuma wannan aqida ina rantse muku da Allah wanda ya halicci sammai da kasai ita ce haƙiƙanin aqidar tariqat tijaniya wanda babu wani abin da ya garwaya ta na munafaci ko na dasisa ita ce haƙiƙanin abin da ke cikin jawahirin ma'ani shine haƙiƙanin abin da ke cikin littattafan su kuma shine haƙiƙanin ta sauran yan ɗariƙu matasa ga sunan muna ganin su ga sunan Abuja ga sunan Abuja da suke ta sassaƙa ɗariƙa suna suna condemning wannan suna rufewa ne suna rufewa ne suna gyara ne su ma kada mu jiskore da nasu ci gaba da sassaƙi wannan bala'in idan suka sassaƙi wani ba sun ɗan rage mana sharri amma yanzu waɗannan mutane za su dinga fitowa ne kuma za su samu biya saboda su ɗin za su samu kuɗi daga ainihin makiya Allah za su samu kuɗi daga Amerika za su samu kuɗi daga Ingila za su samu kuɗi daga ainihin kowace ƙasa hatta Iran za ta ba su gudunmuwa saboda aiki da suke aiki ne na rushe musulunci bi akamali domin sun ce wahala banza ce sallah zuwa hajjin wahalar banza ce azumi wahalar banza ne komai wahalar banza ne kaza ka ce za ka yi hadda qur'ani aikin banza ne kaza za ka yi wani salati aikin banza ne to za ka wa salati wa za ka wa salati yanzu misali aka zo aka ce kowa sarki ne to waye zai ce ran kai dadi kun gane magana idan aka ce ko idan aka ce kowa sarki ne to waye fawadi to kowa Allah ne to waye bawa in ka ce ga ka'idar su in kai da kace akwai wani bawa na Allah kai kuskure kawai kowa Allah ne to saboda haka ina sake dawa da wancan abubuwa guda guda abin da wannan sharuɗin la ilaha illallah da sharuɗan ta guda bakwai da sharuɗan Muhammadu Rasulullahi guda hudu to don Allah malaman Islamiyya mu zauna mu karanta su yadda ya kamata yara su haddace su idan aka samu wannan in Allah ya yarda wannan mummunan aqidar to sun rikito mana ita koyi mu kona ta ne kawai in Allah ya da wa'annan su ne ba ma baman da za su kone wannan ainihin da'awa ta rigirigi sanin sharuɗan la ilaha illallah guda rukunin la ilaha illallah guda biyu da sanin da sanin sharuɗan la ilaha illallah guda nawa guda bakwai da sanin sharuɗan Muhammadu Rasulullahi guda nawa guda hudu to su ne antibiotic tabbatattu na aƙidar malam Usman rigirigi kusfa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk